بسم الله الرحمن الرحيم جموع القلة jami'i kenan na killa dama shi kamar yadda muka bayani a can baya mun yi magana zancen jami'u tafsirin cewa bangare biyu ne yana da wajen sojoji wajen guda siga-siga wajen guda ashirin da bakwai guda hudu daga ciki su ne bangaren jami'i na killa guda shauran kuma guda wajen ashirin da hudu kenan su ne jami'i na kuma na kasa kuma shi ne can kamar yadda mai alfiya yake faɗa dama ne da yake faɗa yake cewa a filatun akulu ko? sun musulina sun summa a filatun akulu ko mai ke cewa sun mata a fa'alun jama'a kila ɗin da yake magana ne su su guda hudu ne da yake magana ne wannan dama da akulu ne da afilatun da kuma mai ke suna a afalu ko guda hudu su ne guda guda hudu kenan eh su ne su ne su ne jami'in killa dai guda hudu to a kansu yanzu zamu magana na'am al-awwalu al-awwalu na na farko af'ulu shine afulu bi fatihim fa sukunin fa dammu eh duk gaba ɗayan da ake yin sina fata sukunin sannan ai dammu na'am wa yadribu fi kulli yana zuwa a cikin shi wannan yana wannan irin wannan siga ta afulu din tana yawan zuwa a cikin duk suna sulasi wanda yake dan uku sahihul fa'i wanda yake mai ingantaccen fa da kuma aini idan fasa da ainin sa duka waɗansu sa ingantacce ne kuma walan ba kuma ba ta da ifi kuma ha ila yau ba ta da ifi a cikin sa in yazo da irin waɗannan da fa kalmar sa da ainin kalmar duk gaba ɗayan suka zama sai sai aini kuma ba ta da ifi a ciki ba kamar yanzu ka ce irin su madda da sauransu ba to waɗannan idan su lasi ne ya zama kuma ala wazin fa'alun kuma ya zama kuma a bisa awannan na fa'alun kuma ha ila iya in ya tara wannan sharaɗan to shi ne yake zuwa jam'in sa na killa sai ya zo a kan akulun
bi fatihin shi fa'alun ɗin zai zo da fatuhun ne da fasukun da sukun ka kalbun kamar kalbu wa aklubun ba a kalubun wa zabiyun kaga zabiyun wa azabin kaga wa azabin kaga ya kamata ya zama ya san sai ya zama azubin ne can bangaren ilali mun zai magana da aka na'am yake zai kuma nan
um, wa dalwun ko dalon ne wa adlin kaga adilin kaga adulin shi ma ya kamata a cikin
wa ma kana min hadha an-naw'i abin da ya zama na daga wa wannan nau'i ya willahi zama wawil lami ne aw ya ko iyo kuma ya iya ne sara'ayin sar ainuhu fil to idan jannah aka zo wajen yin wajen jam'i sai a kasaranta ainihin nasu na'am wa tuzaqu lamuhu kuma a shafi lamu kama sayati fil ila ila ya kawo magana wanda muka yi magana zai bi ɗin wa'azi na'am kamata ya ce kamar yadda zai zo fil ilal a cikin ilalin za mu magana kan ilali za mu magana su Hmm. wa shazza awduhum auduhun ya shazanta kaga daga wajuhu ne na'am kaga ai shi ya zama fakkalma kaga ta zama mutum ya ce na'am amma kuma gashi an zo da irin wannan siga ta aqulu aqulu eh wa ko aqulu akufun ko kuma akufun kaga daga kafu ne kaga mu za a bi ne shi kuma inda can mun ce kada ya zama mu za a bi na'am amma kuma a ce akufun ya zama aqulun kenan shi ma
wa ayunun ayinun kaga ainu ne asalinsa mufradinsa shi kuma ya zama kaga aininsa shi kuma a wala a mai illa ne ainu eh mutal ainu ne shi kuma amma duk da haka dai kuma ya zo da wannan irin siga din to sharri ne ya zo nan Hmm. wa ko asuba asuban daga saubu shi ma kaga mutal ainu ne wa asifun ko eh, daga eh, saifun kaga shi ma mutal ainu ne ne duk shi ma waɗannan na'am duk kowane daga qawlihi- cikin waɗannan su zo a irin wannan siga ta akulun nan to Na'am.
wannan sharri ne fi qawlihi a cikin faɗinsa لكل دهر قد لبست أثوبا حتى اكتسر رأس قناء أشهبا asa ba eh نعم kaga yi magana asuba Asuba.
asuba da harin kalbin ta asuba na daura tufafi da kowane zamani ina da irin tufafin da nake daura masa نعم haka ta sarra su kanna'an har kai na ma ya tabbatar da kanna'an ko نعم ko kuma kina'an zai zama نعم in ya zama kina'an mayafi kenan a shaban wanda yake mai haske نعم shi mayafin نعم wato ma'ana ga ya daura masa tufafi irin na mata kenan نعم.
kowanne ne akwai irin abin da yake daura نعم yau an ya kama wannan lokacin ne shi ma zai iya yi نعم وقوله waɗansa كأنهم أسيف بيض يمانية قلب مذالبها باق بها الأثر
kai ka ce kan sakula ne kaga sai ce asiyufun
bilun bilun farare yamani yatin wanda suke abin da aka yi su daga yaman albun malarewa wanda suke mai sarewan malarewa duk inda suka buga za su sare shi gaba ɗaya gawa jini na wuce na bakin jihar usuru masu barin gurbi da a wajen
na'am وفي اسم الرباعي أتين سنة رباعي مؤنث shi dai wannan ila yau awon afulu din yana cikin zuwa suna ruba'i wanda yake na mace bila alamati amma kuma mu'annasin ya zama ba tare da alama ba kaga mu'annasi a kuma shi a kuma mu'annasi ne alama ko shine wanda yake lafzi kenan na wanda yake ba lafzi ba wannan sai ya yi mu'annasi ma'anawi kenan eh qabla akhiruhu maddun wanda yake da akwai madda kuma kafin karshen na'am ka zira'in kaman kace zira'un salam na ga madda kafin na ƙarshen sannan kuma ila iya warba'i ne sannan ma'annasi ne zura'un wa azru'un ta ga a ce azru'un a ce a kolin kenan
wa yaminun wa ayminun
wasu ma'anin biya zo wannan wasu za a fulun fi makanin amma a kolo ya zo a cikin bigire wannan shazi ne wa gurabin ko kuma gurabin kamar suna na hankaka kenan a ce agrobin na'am wa makanin ne a ce amkinin amkunin ba amkinin ko shahabin ko shahabin ne min al-muzakkari ashobin min al-muzakkari a ce abu ne haske ne amma ne muzakkari a ga ai duk waɗannan suna yin mu'annasai ne to duk kuma su ai muzakkarai ne afuwa kuma mun ce ruba'i mu'annasi muka ce to zuwa irin waɗannan to wannan shazzi ne wannan eh الثاني الثاني نبيهم أفعال شيني أفعال نعم بفتحهم فسكون لفتها زمان سكون ويكون جمعا yana kasancewa jam'i ne da kullum malam ya tsari da fiye a fu'ul duk wanda a fu'ul wanda ya rigaya bai zo masa ba bai zama ya yawai ta gani shi ba in fara mun ce sharaɗin ya zo a fu'ul nan mun faɗe shi kullu ismin sulasin sai ilfaya wal ayin wal yudha ab ala wazn fa'ala ko kuma ismin rubai'in mu'annasin bila alamatin qabla akhiri mud duk wanda ba wannan ba kaga wannan shine aka ce yakan yawaita a fu'ul ya zo da shi duk wanda a fu'ul bai yawaita ya zo da shi ba to in za ya zo sai ya zo a bisi ga abu galiban
ka saubun kamar saubun wa aswabun a aswabun wa saifun kaga ba a ce asubun din a kan wancan shi sa muka ce asubun shaddi ne a wancan yawa amma kiyasin sa dai wato inda ya kamata ya zo a ka'idar su shine ya kamata ya zo aswabun ne eh wa saifun ne a ce asiyakun ba a ce asiyakun ba eh wa himlun wannan shine kiyasin wa himlun bi kasrin fasukunu kaya kenan a ce himlun ko na'am wa kasrin ahmalin fasukunu a ce ahamalun na'am
sulbun ya zama himlin na himlin ko ba hamlin ba ba mace himlin kaya ke kasirin fusku eh himlin kenan to wa sulbun ko kuma tsatso idan min fasukunan shi kuma a ce aslabun na'am wa babun wa babun a ce abuwabun na'am wa sababun wa sababun bi fata ta ne a ce asbabun wa asbabun na'am wa katifun ko katibun ne bi fatin bakasrun wa aktafun ce aktakun na'am wa adudun wa adudun ne fatin fazamun wa a'ladun ce azadun
wa junubun bidan matai ne junubun Na'am.
ce ajinabun na'am wa rutabun da rutabun bidammin fafatin da lamba da fata wa arbabun ce arqabun
na'am wa idilun ko kuma ibilun bi kasarataini kasarataini ibilun wa abalun abalun na'am wa lila'un ko dila'un ne bi kasirin da fafatun kasara da fata wa a adla'un ce adla'un na'am wa shazza afrahun afrahu amma ya ya ya shazanta shazi ne bi qawlil hudayat a cikin fadin na hudu ya to
ma za ta qulu li afrakin bi zimarahil zughib bil hawasil la ma'un wa la shajaru na'am ma za ta me kake qulu fada la ibrahim da ku saki saki bi a zimarahil waje wanda yake marahu ma yake kiransa marahu na'am zughib zubi bil wanda hawasil suke masu masu gashi gashi irin na alhawasi ne maruru gashin da suke yake fara fito yake fitowa irin na anan maruru ba maruru maruru lama un ba ruwa wala shajaru kuma ba bishiya a ciki
nan sai ya ce bizi salami bizi salami ko to shi kenan ya zama bizi salami kenan sunan waje ne su zama bizi salamin nan ai sunan waje ne wannan yana fada ya gina suna imrul gashi shi ma yana magana bizi salami eh bizi salami rajo ne ne yake cewa
البرده البرده عامل ثلاث سنوات عفوا دي سلام يوا دي سلام يوا شنو 20 انا يجي ولا شيء da jama'in da ramin makulacin da ya ko da shi kenan dai ala'ayi halin dai ko ina ne ma dai sunan waje ne
na'am kama shazza ahmalu kaga sai yace muna magana da san afrahu ne eh eh yanzu a siga ta afrahu ne yanzu a siga ta afrahu shi wannan shine shazi ne wannan na'am shine maka misalin sa cikin wannan bai na'am Kamar yadda ahmalu- shazza ahmalu kamar yadda hamalun ya yi shangan ya shazanta jam'u hamlin jamu hamlin ne kaga su wannan ai su idan kula abinda zaka ce shazi ne ya kamata ya zama sun kiyasin sa irin na farko ne a kolin ne su domin farko ne na'am kaga farko ai fa'alun ne ko Na'am.
dama mun ce ai idan dai ya zama fa kalma da ainihin kalma ba ba ba Sayyai.
sun zama sai ne ba ta hifi kuma ya auni awon fa'alu ai ya kamata ya zama a kolin ko Af'ulun, eh.
kuma yau sai gashi kuma ya zo a farahu kuma a fa'alu kuma na'am ya zo da irin wannan sigar shi ne muka ci shazi ne kamar yadda shi kuma asuwabu ya zo da waccan sigar ko na'am muka ce shi ma shazi ne ko asiyabu na'am ko na'am to duk shi ne to shi kuma aka san wannan shi kuma wanda yake ya auna awon fa'alu kuma ya zo da awon af'alu shi ma shazi ne kamar yanzu misali hamlu kaga ai fa'alu ne na'am to ya zo da awon af'alu hamlu na ciki na'am eh sifatin wasu kuna kaga fi qawli ta'ala wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'ana hamluhunna hamlahun ma buta ciki ajalin su shine sayar cikin nasu na'am kaga sai aka ce a hamalu Hmm.
to yazo da irin wannan siga dan shaji ne na'am asalisu na'am domin ya zama ya kamata ya zama kiyasin sa ya kamata ya zama mai kenan ya kamata ya zama ahmulu yawa abin da ya kamata ya zama kenan tunda hamlu ne fa'alu ne ya kamata ya zama na farko a awon afulu kenan go to shine sai amma kuma sai zo awon afalu na'am asalisu a salisu na uku af'ilatu shine afilatu bi fatihin fa sukunan fa fata kasrun da su ne sannan kasra kuma na'am wa yadar fi kulli ismin yana yawan zuwa wannan a cikin duk suna muzakkarin muzakkari ruba'in ruba'i mai qabla akhiruhu maddu wanda kuma a ƙarshe kafin ƙarshen sa aka samu madda
ka ta'amun kamar misali ta'amun ne Ba a da yi mutum.
ta'alun ne kenan sai a ce a da yi mutum a fi laton na'am wa ragifu kaga ai ga madda kafin ƙarshen sa ta'am Hmm.
kuma ruba'i ne kuma muzakkari ne na'am yawa duk wanda aka samu irin wannan shi irin wancan ake masa na'am wa ragifu ko kuma rajifu ne wa argifatun a ce argifatun yana irin na wannan
wa umudun eh ya zama amudun kenan amudun eh na'am ya zama amudun ne sai a ce a a amidatu a amidaton na'am shi shige irin turge kan wani abu haka dai na'am wanda za a ce ko filoli ko wani abu na'am wa yaltazimu fi fi'alu yana lazima a cikin fi'alu bi fatihi bi fatihi da awwalihi fasahantar farko a ce Au fa- kasiri.
fa'alu ko fi'alu na'am
yana lazima muta akul lami na'am ya zo abin yi wa la lamun nasa a la'afa shi idan za a zo da shi na'am a tsilatun din sai zama amma a nan wajen an an- an wannan din an la'afa lamun na'am na gane ko na'am an mutalliha ko kuma ya zama mutallinsa wato ya zo masa da ya kenan na'am wanda ya auna awon fa'alu ko fi'alu na'am yanzu za ka zo masa da jami'in asila kudin sai ya zama muta asil lami na'am wannan misalin da ya bayar ne nake gana akwai magana Hmm.
kusan ko na shehi ya gyara ba banatu yake na batu ka yake eh na ba tu aka yi kamu kuma Wadda awon na batu zai zama an bitatu ne Hmm.
ka ga ba ta tsifin kuma a ciki babu ta zai saboda haka abin da ya kamata ya zama batatu ne awansa abitatu
na'am yau haka ya kama da a biskati ne ba batatun ba yauwa ta shi wannan shi ne ya shi ne daidai wa daidai yau da shi ya fi wannan yawwa ba ta tun haɗe tukun ba yawwa dan ba shi ne har na kashe wannan kuma na gyara shi na san dai bai zama haka domin kace na batu ka ce mutu afin lani na batu kuma awansa an bi tukun ne to kaga awansa ba zai zama daidai ba sai ya zama awan ba ta ce ne abbi tukun kaga mutu afin lani kenan sai ya zama abbi tukun ba ko zimamu ka ce kaga wancan batatu ya zama ka ce bata wani ko? ko?
batatu batatu eh batatu wacce aka saka saki bacci saki uku kenan sai a ce abitatu jam'in suna da yawa ta ce da takuri a ƙarshe
takuri ne?
lokacin ne babu haba ta hakan da suka abinta
na'am wazi mamun ko zimamun ragama aka ce azim mutum azim mutum kaga shi ma mutum azi kenan kuma shi kuma ya zo bi kasir kenan kaga misalin ɗayan kenan ya wancan fa'alu ya zama fatul awali kenan kasir awali ko kuma ya zama kasir awali shine tsawon wannan limamu ce azin mutum na ga askilatin ne amma kuma mutu ajin lami
na wa qaba'u ko kuma qaba'u wa ce aqibiyatu aqibiyatu eh aqibiyatu kaga shi kuma an yi musalla hagen shi kuma za a yi mata illa ne sai a sa mata kuma illa ne muku wannan na'am lamun lamun sai a mata illa aqibiyatu aqibiyatu me yake wikiba'un na ya ce ki daidai kasira eh to a ba zai zama haka ba qaba'u ne eh domin fata awalihi ne wa kasrihi ga misalin na kasaran nan shi kuma kisa'u aqibiyatu na'am eh wannan qaba'u ne eh qaba'un irin na alkabba na'am irin kunkuma da ake cewa na'am qaba'u kunkuma kasa irin alkabba ne sai irin na mukama da yake magana ko eh eh eh a mara hannu
a gani ha? a gani ha?
abin yake nan ko kunkuma shi
wa kisa'u ko kisa'u aksiyatun na'am kisa'u tufafi kenan aksiyatun Na'am.
kaga shi kuma ya zo da misalin wanda yake ana ma- mutallila mutallila ne amma kuma shi farkon bi kasar awali da sura awali yawa dama ya magana guda biyu kenan na'am bi fati awali aw kasrihi amma ya zama muta adillani na'am ko kuma bi fati awali aw kasrihi amma ya zama mutallila mutallila ne sallallahu shine waɗannan abubuwa
wala yajma'ani ala ghairihi ba a yin jam'i- jam'in waɗannan guda biyun ala gairihi a bisa wani wannan da muka faɗa illa shuzuzan sai da isha biyu inda ya na'am rabi'u rabi na hudu fi'ilatu ilatu bi kasrin fa sukunin wa kasra sannan ah, ka- sannan sukun shine ta ta hudu shine na na hudun kenan ولم يطرد في شيء
na'am ولم ولم wannan da shi يطرد bai zo ba bai yawaita ba a cikin kowane abu wannan نعم bal fi ma fi بل سمع في alfazin ألفاظ bar منها dai an ji fi alfazin a cikin lafuza dai an ji kawai shi babu wani abu da zaka ce mu dar jini da yawa ya zo a abubuwa masu yawa نعم Duk wani abu- galiban abubuwan da aka ji zaka ji sama'i ne kawai galiban نعم yawa ba haka ba mu dar jini منها شيخة yana game da shi shi hatun jam'u shayhin نعم kaga fi ilatun نعم وثيرة siratun جمع ثور jam'u saurin na sa a ce siratun نعم ko وفتية kuma jam'in sufiyatun samari jam'u fatar نعم ko sufiyatun ƙana yara jam'u sabiyin ko sabiyatun ko ƙaramin yarinya ko ko ƙaramin yaro نعم وجلمة gilmatun yara a ce gulamin جمع غلام eh, وثنية siniyatun ko suniyatun تو.
jam'u نعم بدم الأول أو كسر eh, lamantar awwal na farkon abu sirri yana magana shi jam'in ne ake masa wannan amma wannan misalin labdin da ya shi ma ana jin akwai yara a wajen ya kamata ya zama sanan ne ba sunan ba me ya yi muku lafiya nan Sinetin ya ce, ko sinetin jam'u na'am suni.
to bi ya sa jam'u sinan ne ko sunan ko shi ma kowanne daga ciki to shi ko abin da ake magana jam'in shine ake magana suliyatu ko siniyatu na'am amma ita ainihin jam'in mufradin shi sanan ne kawai na'am saraka bilammil awwal aw kasrihi din yana magana jam'in ne na'am ba mufradin ba mufradin ba shi sa lafdin mufradin yake kuskure na'am sanan ne na'am shi sanan ana magana ko na biyu a shugabanci ko kuma kana nufin maimaita abu amma akwai hadisin da yake cewa la sanan fi sadaqati ba a zuwa a karɓi sadaqar zakka su marashe ma'ana sanan din ya zama marashe na'am to shi ake magana ko kuma an ce sanan ana magana zancen na biyu a shugabanci a cewa shugaba kamar idan ne da ake cewa shugaba da mataimakin sa magana Na'am.
a ce shine na sakan in kuma magana Vice.
yawa to shine shine wannan din.
Na'am.
na'am wa hawa sani fi siyadati shine na biyu a cikin shugabanci shi shi ake kira sanan din na'am ko kuma ka ce sanan din na biyu shine kamar hadisin da yake la sanan fi sadaqati
na'am wala adami itiradi saboda rashin rashin zuwansa shi da yawa kila sai wa an ma innahu suka faɗa suka ismu ce sunan jam'i ne ma la jam'i ne na'am shi sunan jam'i ne yawa ma jam'i ne wasu abin da suka ce na'am eh waɗannan su ne abin da su ne a wake da suna su ne a- a guda hudu kenan ko na'am su ne jam'o'i guda hudu da suke suke da wannan na'am eh su ne guda hudu wanda suke jam'in kalla waɗannan eh kamar yadda muka ce amma za mu ji shawaran kuma wajen guda ashirin da uku su kuma su ne jami'in kasa in na'am ka haɗa gaba ɗaya wajen ashirin da bakwai ɗin su ne jami'in tafsirin nama jami'in tafsirin sigar su kenan na'am eh alhamdulillah alhamdulillah